الرسول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga watan uku a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da biyu ga watan goma a gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 36 daga cikin jeren giyar karatuttuka wannan littafi na fannin ta'amul bainar zaujain na fadilatun sheikh Muhammad Siddiqul Minshawi Allahu yarhamuhu a idan jama'a ba a manta ba muna shafi na 54 wanda babi da malam Minshawi ya masa take da ij'alil jima' ba'idan an uyunil abna wato ka sanya mu'amala ta kwanciya da matarka nesa da idanun yara ƙanana wato kada mutum ya zamanto yana mu'amalantar matar shi a kusa da ko a kan idan yara saboda za su ga wani abin da ba su san da shi ba kuma ba su san dokokin Allah da shari'ar Allah a kai ba da irin wannan ne za ka ga yaro yana ƙoƙarin kwatanta abin da yake gani da baban shi da mamashi suna yi a kan ƙanwashi yasa turawa da ke matsiyata ne su ba ruwansu haka suke mu'amalantar matansu akan idanun 'ya'yansu to da wannan sai ta sa 'ya'yansu suna mu'amalantar ƙannansu ko yayinsu mata 'ya'yansu maza suna mu'amalantar ƙannansu ko yayinsu abin nan mata saboda sun koya musu wannan ɗabi'a a zahiri to ita kuma abin da duk ake yi na doka na shari'a idan yana da wata doka da sai an kula da ita kafin a yi shi to bai yiwuwa a nuna wa yaro ko a bar yaro ya dinga gani domin shi lokacin da yake ganin abin gani yake kamar normal rayuwa ce irin yadda ya saba wasa da kaiwa da komowa to haka wannan abin ma yake to da haka a karkashin wannan in aka yi sakaci kawai ba za a ankara ba sai a ga yana a ainihin wato aikatawa yana daga cikin abin da malamai suka ce in har aka ɓoye wani abu wanda yake na shari'a ne wanda akwai ƙa'idar cewa sai wani dalili ya sa sannan ake nuna wa yaro to in har ya bayyana ga yaron kafin wannan lokacin bisa wani tsautsayi ko kuma bisa wani abu da ya faru to anan kuma sai a fito a yi masa bayani misali kuskure ya faru kun bar ƙofa ba ku riga kuka danna ki ko kwaɗo ko sakata ba kina tare da mijinki yaro an dan uwansa ya koro shi a guje suna wasa mamakin ganshi ko he ban kado kofa sai same ku to shikenan idan aka kammala sai ku zaunar da shi ce kai eh abin da ka gani muna yi da babanka kai haramun ne a kanka karki ji tsoron cewa ko shi yaro ne ina fata an fahimci magana ko shi karami ne a'a ki gaya mar dan in ba ki gaya mar ba zai dauka cewa wannan lomar rayuwa ce dan haka yadda ya ganki da uban shi to zai je kuma ya haka da kanwar shi ban gane ko kun gane ba wannan shine gaskiyar magana dan haka sai ki marmaza sai ki ce masa kai eh wannan abin da kaga muna yi da babanka kai da kanwarka haramun ne kul tunda kun riga kun yi sakace har sun gani wanda asali bai kamata ku bar su gani ba misali na biyu shine cikin ramadana kina jinin al'ada to sai kika buya ko kuma wa misali baki buyan ba ko ma dai yaya ne sai kika dauko abinci kina ci ba an kara ba sai ɗanke yanko kwana kawai sai ganki a bayan kyaure ce la mama ana azumi to kin ganin jawabi ya kama ki dole ko ba haka bane in ba haka ba sai ya ɗauka cewa wani lokaci a cikin azumin da rana ma ana iya cin abinci tun da ya gama mashi tana ci da haka in kika gama gyatsewa kika sha ruwa kika goge bakinki sai ki kira shi kika zauna ce mu mata ba haikin gaya mar mai ba mu mata akwai larurar da in ta same mu to a cikin ramadana da rana ma Allah ya ce mu ci abinci kaji ce ihe ka ce ki kai namiji ba wata larura in ba rashin lafiya ba da za ta sa ka ci abinci da rana a watan ramadana sai ki gaya mar haka kar ki damu da cewa yaro ne kankani ba zai fahimce ki ba mm gaya mun ya aka yi in ce ba fulatana ya aka yi iya fulatanci ba yau da gobe ba ne ba to shi kenan yau da gobe zai gane mai ke nuna mishi ba shi kika koya mar fulatanci ba ya ji kuna yi da baban shi ya ji kuna yi da makota ya ji kuna yi da dangi ya ji kuna yi da baki yan uwa shi kenan shi ma kawai sai koya to yau da gobe ta sa ya iya wannan to yau da gobe ma za ta sa ya iya duk abin da yake nuna masa na doka ko na shari'a ina fata ana fahimta wannan shine abin da malamai suka nuna kan cewa idan wani abu ya kasance wanda ba a so yaro ya gani sai kuma Allah ya sa ya gani to kar a ji tsoro ko kunyar yi masa bayani saboda in ba a yi mar bayani ba to zai yi amfani da irin hankalinsa na yara sai ya ɗauki abun wannan as normal abu da ake da yake faruwa tsakanin mutane to daga nan kuma sai je afkawa abin da Allah bai yarda da shi ba in kuma ya tashi akan wannan abin ya ci gaba to shikenan kuna ga yanzu turawa da ke suna yawan kunna wa 'ya'yansu fina-finan fada da yaƙi da wane ne kuma sannan su kasashensu kasashe ne wanda dama sun tashi da ta'addanci da kashe-kashe don haka zai wahala ka ga mutum ba shi da bindiga a gidan shi zai yi wahala to ya za a yi ya za a yi wata ran idan yaro ya je ya ja ya ga bindigar baban shi kawai sai ya ɗauka sai zo sai na gwadawa a kan kanwashi kai tisha tisha ya tsaji ɓawo ya fasa mata kwakwalwa wallahi ina ya gani ya gani a fim ne so bai san cewa wancan wasa ba ne na banza sai zo yi practicalizing din abin akan kanwashi irin wannan ta faru a kasashen Amerika, Ingila da shauransu su saboda haka duk abin da bai kamata yaro ya gani ba to a yi kokari a tare kar ya gani in kuma har ya riga ya gani to a san yadda za a yi a nuna mar wannan abin fa ba yadda ya gani yake faruwa ba akwai wasu dawabit da he sun faru kafin wannan abin da ainihin wato faru Allah shiryar da mu to sai malam yace amaliyatul jima sirrul asrari aiki da mu'amala ta kwanciya tsakanin mata da miji wani sirri ne daga cikin sirrori wato yana daga cikin abin da ake son ɓoye shi yana daga cikin abin da ake son killace shi da sakaye shi ba a so wani ya san me yake faruwa tsakaninki da mijinki wallahi jama'a wallahi jama'a ba wai maganar wani ya ga yadda ke mu'amala da mijinki ko wata ba a'a hatta gadan da kike kwanciya da mijinki iyayenmu mun tashi mun ga suna kare idanun yara daga kallon gadon kawai idan aka aurar da mace a zamanin da duk baƙuwar da ta yi ba baƙuwa ba ko raba ce ita ko walƙiya ce ita ce wanda daga ta leƙo za ta koma tsabar baƙunta ko to in ta zo iyakacin ta falo ba za ki higa ɗakinta ba saboda karki ga gadon da mijinta ke kwanciya gadon fa saboda lokacin da kika shigar da kawarki ko yar uwarki ko wata danginki tana kallon gadonki ke kuna hira da ita ita kuma abin da take sawarawa a kanta a kan gadon nan fa mijinki yake miki kaza ba haka ba ne haka ne ke kuna magana da ita ita kuma tana kallon gadon tana surantawa a zuciyarta da ranta cewa fa a nan ake kaza ake kaza ake kaza to wannan abin su iyayen wallahi suka tare shi ba sa yadda amma in saboda tsabar barkanci irin na 'yan matan yau yarinya daga ta shigo bara mata dara ita da kanta ma za ta ja hannunta ke taho taho taho wallahi akwai bayani sai ta je ta zauna ita a bakin gado ita ma ta zauna a bakin nan sai ta hau zuba mata hira saboda ta zama 'yar bariki so akwai abubuwa da wallahi wani abin ba ma musulunci ne ya ce a yi ba al'adarmu ne ta yau da gobe amma wallahi al'ada ce mai kyau ai dama a cikin ƙa'idar usulul fiƙi akwai adatun muhakkama ko akwai al'adar da ba musulunci ne ce a zo a yi ba amma ta yi kama da wata tarbiyya irin ta addinin musulunci so musulunci bai hana ba akwai kuma abin da zai zamanto dama musulunci ya tsawatar to kuma sai zo ya ci karo da ya zo ya haɗu da al'ada shi kenan sai a aiwatar da shi dama musulunci ya ce a yi sannan al'ada kuma ta bahaushe ko ta bafulatani ko ta yaranku ta ce a yi wannan abin to shi kenan falilahi alhamdu wal minnatu saboda haka ana buƙatar tsoye sirrul asrari malam ya kira jima'i da cewa sirrin sirrori ne ana buƙatar ɓoye shi to sannan sai ki dawo kuma sai ki kalli wannan maganar da malam ya faɗa sai kuma ki kalli irin yadda yau ƴan mata suka ɗauki tsaraici abin bayyanawa a social media abin da ya halatta ma an ce a ɓoye ballantana abin da ya haramta mu'amala tsakaninki da mijinki halal ne amma Allah ya ce a ɓoye kada a bari ya bayyana to ballantana kuma abin da Allah ya haramta wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu Allah ya ce ku zauna mata a cikin gidajenku ku tsare mutuncinku kar ku dinga tabarrujanci irin tabarrujancin jahilan farko su ne suke fita da tsaraici suke bayyana shi akan mutane babu ruwansu da kunya babu ruwansu da tsoron Allah Allah ce karku ya haka ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata magana ta ce annabi ya ce da mutum ya kalli abin da Allah bai halatta mishi ba na tsaraici gara a ɗebi narkakkiyar dalma da wuta a kwarara masa a kuramin idon shi sai ya narkar da idon gaba ɗaya amma yau irin yadda Allah ko malamai suke nuna mana ɓoye sirrorin al'aurarmu to amma yau an waye gari ku duba ku ga za mu zo mu karanta yanayin yadda ake ɓoye al'aura da yadda annabi ya tsawatar dangane da ɓoye al'aura amma kuma sai ka ɗauki wannan maganar sai ki kwatanta ta kuma da abin da ke faruwa da ‘yan matanmu da samarinmu wani abin mamaki idan ‘yan iskan gari suna yin haka don su ‘yan iska ne sai ki ga mutum da matarsa da shi sun tiki rawa a cikin falon gidajensu sun ɗauka kuma sun nuna wa duniya kwanan nan kwanan nan akwai wasu 'yan mata da suke yawan ɗora bidiyonsu a kan facebook da wasu kafafen yada bayanai na zamani kyawawan 'yan mata ne duk wanda ya gansu wallahi tallahi sai ya yi sha'awar ina ma waɗannan mutanen kirki ne ya yi sha'awar auren ɗaya daga cikinsu to bai wuce kwana biyar ba ina da wasu labari mai ƙarfi cewa ɗaya daga cikinsu an je an ɗauke ta ba a san ina take ba shahararriya ce a social media wajen bayyana tsaraici kyakkyawa ce ta fitar hayyace ta yankan shakku amma yanzu haka tana koya a hannun gayu na ce madalla ko ba haka ba ne yes madalla tsuntsun da ya ja ruwa ruwa kan tafka da ta ɓoye kanta ta sirrinta kanta ta bi allah ta bi annabi da sai namiji na kirki bawan Allah ya zo ya aure ta ta zauna zaman musulunci zaman lada to yau ga ta can a hannunsu sai kuma Allah yadda ya da ita me amfani wannan abu wa gari yawa ya tana na a social media tana daga cikin shahararrun mata masu bayyana tsaraici Allah ya sauwaƙe da haka yace amaliyatul jima' sirrul asrar yace faj'aluha fi makanin khalin ku sanya ta a wani guri wanda yake wofancacce wanda ba kowa mughlaqin wanda yake a kulle la yarakum fihi ahadun min al abna kar ku sake wani daga cikin yaya ya ganku kuna aikata shi malam sai ce sa'ala muawiyatu bin haidata al qurashi annabi sallallahu alaihi wa sallama muawiya dan haida ba muawiya bin abi sufyan ba ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya manzan Allah auratuna al'aurarmu ma'ana wato sirrin jikinmu da al'aurarmu da tsaraicinmu mana a min hawa ma nazar menene ya halatta a gani tattare da shi menene ya kamata mu kaurace masa mu kauce masa me ya kamata mu bari wani ya gani ko ya sani me ya kamata mu kauracewa ko mu tsoratar da kanmu ko mu bari mu tare hikar wani ya gani qala sai annabi yace masa ihfas awratika illa min zawjatika ka kiyaye al'aurarka kar kowa ya gani in ba matarka ba aw ma malakat yaminuka ko kuma abin da damar ka ta mallaka na kuyanga ko na baiwa kayi kokari kada wani ya ga al'aurar ka a duniya kaf in ba matar da ta aure ka ba ko matar da ka aura ba haka ke ma ki yi kokari ki ga kin tsare al'aurarki kar ki yadda wani namiji ya ga wani sirrin jikinki in ba mijin da ya aure ki ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama qultu muawiya yace sai na sake cewa ya rasulullah ya manzan allah ara'aita in kana alqawmu ba'dhum fi ba'd to me kake gani idan mutane shahin su ne da shahi misali wannan gungun mata ne don sun ga al'aurar junansu akwai matsala? wannan gungun maza ne don sun ga al'aurar junansu akwai matsala? na fata ana fahimta ƙala sai annabi ya sake cewa mu'awiya in istata'ata Allah turiyaha ahadan fala turiyannaha in har zai yiwu ka iya tare ta kada wani ya ga al'aurarka ka yi ƙoƙari ka yi haka ma'ana ko da ƙyar uwarki mace bai halatta ta ga al'aurarki ba ko da ɗan uwanka namiji bai halatta ya ga al'aurarka ba amma yau za ki ga wasu daga cikin mata za su je gidan ƙawayensu a ɗakin ƙawarta a nan za ta yi wanka ɗakin ƙawarta a nan za ta canja kaya ta yi tsirara a ɗakin ƙawarta wai ita ga dararta ai ‘yar uwarta ne mace za a aurar da mace za a aurar da mace za a ɗauke ta a kai ta gurin mai dilki ta yi tsirara a gabanta wai tana mata wasu shafe-shafe da wasu goge-goge in gaskiya ne a ɗauko kayan dilkin mana ki taho da ki gidan mijin ki ce shafe ni ba shi kenan ba tun da shi ne musulunci ya yadda ga komai naki amma yanzu za ka ga cewa 'yan mata da yawa suna zuwa gaban wasu mata suna yin tsirara su wanke su ku duba saboda tsabar yadda musulunci yake kiyaye al'aura aka ce mutum ko gawa ne shi ba kowa ne yake masa wanka ba ko gawa ne mace idan gawa ce ita ɗayan uku ne za su yi mata wanka ko dai mijinta ko kuma ɗan da ta haifa ko kuma ubanta idan an rasa waɗannan guda uku ne za a yarda wani ya shigo daga cikin makusanta kuma shi ma ya zama yana daga cikin waɗanda bai halatta ya aure ta ba wannan fa saboda tsabar yadda musulunci ke tare al'aura amma ku duba yadda yau aka wayi gari al'ummar mu ta mai da al'aura abin bazawa da watsawa haka kai ma namiji za ka ga wani saurayi ya shiga ɗakin saurayi ɗan uwan shi ya je gurinsa a can zai yi wanka a can zai kinsa a can zai shafa mai a can za su ci abinci su yi kaza da wannan kuma da aka buɗe ƙofar wannan ɓarnar to sai zamanto maza na neman maza ƴan uwansu wal iyazu billah Allah ya tsare mu daga wannan mummunar ɗabi'a mata na neman mata ƴan uwansu saboda kofa ce ta al'aura Allah ya ce a rufe sai aka buɗe to dole fitina kuma ta biyo baya wallahi ba yadda za a yi Allah ya hana a aikata face sai bala'i ya biyo bayan wannan aikatawa waɗannan mata tsofi ko dattawa da suke wa mata wannan an samu da yawa daga cikinsu suna neman matan ta harkar lesbian ko wani a makamancin haka saboda an buɗe ƙofar fitina dole bala'i ya biyo baya dole masifa ta biyo baya saboda haka manzan Allah ya gaya mu'awiya ya ce in zai yiwu ka hana kowa ganin al'aurarka to ka yi ƙoƙari ka hana kar ka damu da cewa namiji ne ɗan uwanka kar ya ga al'aurarka wannan shi ne gaskiyar magana saboda shaidan yana tare da ku zai riya masa wasu abubuwa ɗaya yana tare da ke zai riya miki wasu abubuwa wanda daga ƙarshe kuma in ba Allah ne kiyaye ba sai kiga an samu matsala qultu muawiya yace sai na sake cewa ya rasulullah ya manzan Allah fa in kana ahaduna khaliyan idan ɗayan mu ya zamanto yana wofancafa yana gefe shin ma'ana shi kadai ne ba kowa ya halatta ya tuɓe zindir ko ta tuɓe zindir ita kadai ba komai a jikinta gadararta shine ba kowa a kusa da ita la namiji wala mace la mijinta wala wani muharrami ba kowa ya halatta qala sai annabi yace fallahu ahqqu an yustahya minhu minan nas Allah shi yafi cancanta a ji kunyar bayyana masa al'aura saboda dan adam dan haka ko ke kadai ce ya zama akalla ko da pant da brazier kina da ita ko kuma kina da ainihin wato menene skirt ko kuma akalla ki daura zani ko da sauran jikinki ba komai ki daura zani daga kirjinki zuwa gwiwarki akalla duk abin da zaki kada ki yadda saboda tunanin cewa wai ke kadai ce a ɗakinki ki cire kayan jikinki gaba ɗaya babu komai a jikinki wannan bai halatta ba Allah yana so a ji kunyar shi domin idan kowa baya ganin ki Allah na ganin ki fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin kowa to shi Allah yana ganin sa yana yana yana ganin ka to shine manzo Allah ya ga Muawiya yace Allah shi yafi cancanta a ji kunyar shi kada a bayyana masa tsaraici sama da dan adam don haka ko da kai kadai ne ka suturta jikinka وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي sake cewa idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku zai je wa matar shi falyastatir yayi kokari ya suturta kada ya yadda yayi shi a fili yadda wani yake ganin sa ko kun san kwanan nan a zamfara in ban manta ba aka samu wata yarinya da wani namiji suka yi musu kwanan nan abin yana kan wayata rahoton yana kan wayata don nakan yi saving din irin waɗannan rahotannin akan waya musu ne ya barke tsakaninta da shi ko ta je tallan abinci ne ko menene oho oho karin ba'e wannan su suka jiyo sai magana ta barke to ai ke ba za ki iya kaza ba to ai kai ma ba za ka iya kaza ba to in kin isa ki yi kaza kai ma in ka isa ka yi kaza har musu ya kai musu da cewa in kin isa in sadu da ke a nan a gaban jama'a ta ce in ka isa za ka iya bismillah wallahi a cikin kasuwa jama'a tsakiyar mutane ta cire kayanta ya kwanta da ita rahoton yana nan a nan zahar zamfara in ban manta ba a zamfara ne ko? ne 'yan sanda suka ji labari suka je suka kama su na ce ayya yan sanda kun yi abin alheri Allah ya saka amma ai kamun Allah ma ya ishe shi kamun Allah ya ishi mutum tsakiyar mutane gaban jama'a wato lalacewar mu da rashin kunyar mu da rashin addinin mu mu Hausa Fulani wai ya kai muna yi wa Allah fito na fito wannan fito na fito ne da Allah fito na fito ne da Allah rashin mutuncin ya kai wai a yi wa Allah fito na fito a gaban mutane musulmi da musulma haka a wata ƙasa ina jin ko Ghana ne ko Zimbabwe ne ko wata ƙasa ne shi ma na ga rahoton na jin BBC ta kariyin rahoton wata shugabar karuwa ce to gara masu waɗancan yan iska ne ta rasu shine aka ɗauke ta an kai ta makabarta shine da wata da wani kuma akan kabarin su kuma suka yi zina akan kabarin a gaban mutane makabarta fa akan kabarinta nace tabija ina ma a ce Allah ya sa ni dan aljanna ne in ga yadda Allah zai da wannan mata Allah ya sa muna cikin aljanna mu ga yadda matar da ta mutu aka je har kan kabarinta aka yi zina saboda ita uwar karuwai ce ita uwar yan iska ce ai za ka so ka ga yadda za a yi wa tangaririya da ita a lahira wallahi wallahi tallahi za ka so ka gani Allah ya nuna mana yadda za a yi wa tangaririya da wannan mata mu kuma muna fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir insha Allah ta'ala to iskancin duniya ya wuce tunanin yanzu gashi nan kana hawa kan Facebook wallahi tallahi in baka zama mai rinsa idanu ba abubuwan da zaka dinga cin karo da su wallahi tallahi in baka yi a hankali ba sai ka zama dan iska wallahi shi yasa kun ga mata da ake barin su da manyan wayoyin nan wallahi ayi hankali iyaye muna ƙara jan hankali ayi hankali duk wayar da ta kai naira dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin ki yi hankali da barin yarki tana mu'amala da ita na faɗa muku labarin wata mata da ta zo har gidana tana kuka da asuba na dawo daga sallar asuba sai aka ce wata mata tana sallama da ni na ce da asuba fal mugirati subha fa asarna bihi naqa'a da asuba mace da asuba na ce to ba lafiya na ce a ce mata ina zuwa wallahi ina zuwa na same ta a kofar gida tana kuka na ce baiwar Allah lafiya ta ce malam ni makwabciyarku ne ga gidana can kaza kaza kaza kaza mai gidana baya gari ne yasa na ce bari in zo in same ka na ce me ya faru ta ce malam ka yi hakuri ka ban ko minti biyar na ce bismillah ta shigo muka zauna ta ce malam ƴata ce ƴata ce da na haifa malam ba wata ba ta ce mun yi maganar fitar da miji ya fi sau goma tana kaucewa fitar da miji tana kauce fitar da miji ta ce amma yarinyar nan daga an yi sallar isha za ta shiga ta kwanta ta ce wallahi a iya zaton da nake mata domin ba za ka taɓa mata tsammanin mutuniyar banza ba ce ba a iya zaton da nake mata wallahi tallahi tana karatu ne don ɗaliba ce tana zuwa islamiyya tana kaza tana kaza tana kaza ta ce to ni ban taɓa bincikar menene yarinyar nan yasa take saurin kwanciya da wuri ba ce wata rana ko in ce jiya don a ranar da abin da ya faru a ranar da ta zo ta ce jiya karfe biyu na dare na fito zan tafi ban ɗaki ta ce ta wundonta sai na ji alamar motsi a cikin ɗakinta ta ce sannan na ji alamun nishi da alamun haki abin sai ya ɗaga min hankali sai na je na mai da buta sai na ajiye sai na lallaɓo na ra'o allah ya sa ba ta rufe wundon ba na sa hannun ta ciki sai na ja labulan wundon ta ce wallahi sai na samu yarinyar nan malam ta buɗe fim ɗin batsa tana kalla ta sa hannunta a gabanta tana nishi alamun tana satisfying alamun tana biyan bukatarta da kallon wannan fim ɗin gashi nan fim ne na batsa tana kallo sannan ta sa hannunta a gabanta tana haki na alamun wacce ake saduwa da ita wannan ba wai maganar abin nan ba ni aka zo aka samu da magana wallahi tallahi ta ce hankalina ya tashi malam ta ce tun daga lokacin da daga wannan abu na gagara ne bacci malam ta ce babu nazarin da ban yi ba ta ce babu irin maza na kirki da ba su fito neman yarinyar nan ba taƙi ta ce ashe ga hanyar da take biya wa kanta bukata mu mu sani ba lokacin da mata suka yi wa annabi muhammadu mubaya'a daga cikin abin da annabi ya kafa musu doka ya ce ba za ku yi zina ba wata daga cikin mata in ban manta ba na na aisha ko ɗaya daga cikin matan manzan Allah buɗar bakinta ta ce wahal tazinil hurra yanzu ashe ya ma yancacciya yar gida mutuniyar arziki takan yi zina mace ne amma tana mamaki annabi ya ce wai kar su yi zina cikin mu baya a su ba za su yi zina ba ta ce yanzu ya ashe mace yancacciya yar arziki ashe takan yi zina mamaki take yi wannan zamanin da kenan jama'a zamanin jahiliya an ambata zina ga mace amma tana mamaki amma yau ki je ki bi ga suna suna tallatawa ga wasu 'yan iska yanzu da suka fito rawa da waƙoƙi na batsa wai har ana ƙoƙarin wai a hana su wai a sa hukuma ta kama su yanzu wai musulmi mai sunan musulmi ya aikata barnar da har ana binsa da hukuma ana so a kama shi saboda ba shi da imani ai hukumar Allah kaɗai ta ishe ka linzami wallahi in dai kana da imani to saboda haka mu yi hankali rayuwar mun nan ta zama abin da ta zama duniya ta lalace barna ta yi yawa zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'u Allah ya kiyaye da haka yake cewa a idza ata ahadukum ahlahu falyastatir idan ɗayan ku zai je wa iyalansa inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to yayi kokari ya sitirta wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar ya kasance Allah ya kara musu yarda shi da baban shi idza arada aljima idan yana nufin kwanciya da matar shi akhraja kullu shay'in min alhujrati zai fitar da duk wani abu ne da ke cikin wannan ɗakin hatta rabi'a har yaron da ke shan nono baya yadda yana mu'amala da matarsa yaron idansa biyu a cikin ɗakin kaji maza kaji manya kaji mabiya Allah da manzan Allah duk abin da ke cikin ɗakin su yayi waje da shi ba ana nufin kayayyakin ɗaki ba in dai ɗan adam ne to zai fita duk wanda zai gane me ke faruwa tsakanin da mutum to zai yi waje da shi hatta radi' har yaron da ake shayar da hinono baya yadda ya ci akai shi falo baya yadda tare da cewa muna uzuri wa wasu akwai talauci kuma Allah ya raba mu da talauci duniya da lahira eh Allahumma inna na'udhu bika min al-faqri Allah ka tsare mu daga talauci jama'a talauci bala'i ne wani zaki samu da shi da yaran da matar duk a daki ɗaya suke kwana wanda Allah yi wa gamdakatar ne yake da ciki da falo sai a tattara yara a falo su suna ciki tare da haka idan yara suka yi wayo suna jiwo motsi da wasu abubuwa Allah Allah ka raba mu da talauci duniya da lahira inda wadata kowa a yi masa fanninsa daban kai ma da kai da matarka fanninku daban wannan shine abin da ya kamata to nan ne asiri zai rufe asalin asiri to amma ko da a ce Allah jarrabe ka ko ya jarrabe ki da talaucin to ai san hikimomi da dabarbaru da za a yi wallahi bari mu faɗa muku ki je ki tambayi duk mutumin da ya kai shekara arba'in zuwa hamsin galibi ɗakunan ƙauye ɗakuna ne ƙwaya ɗaɗɗaya ba san ma ciki da falon ba ku je ku tambaya amma billahi lazi la ilaha illa huwa har ka wayi gari ka girma kai wayo ka fita a gidanku baka isa ba na gaba da kan yi tsararo kaga wata alama da take nuna wata mu'amala tsakanin babanka da mamarka wallahi baka isa ba kuma a zamanin da na rantse muku da Allah dakunan ɗaɗɗaya ne kuma duk gwamutsuwa ake a ciki amma sun san dabarbaru da hikimomin da suke su kauce wa duk wani abin da zai bayu zuwa ga ƴaƴa su san wata mu'amala tsakaninsu ba sa yadda amma mu yanzu saboda barakanci ya kwashi kafafunmu mutum yana da duk abin ma da ake bukata amma yana barin wasu abubuwa suna faruwa wanda ba su kamata suna faruwa ba ko ana ganin suna faruwa ba a zamanin da bokitin da baba ke wanka da kai ba kai suka tunkari inda bokitin ma yake ba amma yanzu bokiti ba a gane na baba ko na mama ko na uwa ko na wane ne kowa kwasa yake har ma uban ya lebo ni ina bokitin nan ne a ce ya'u ya dauka ta kai ya'u ina bokitin nan kamar ya baci haka buta mai gida zai higo da sauri yana son higa ban ɗaki lantana ta ɗauki buta ta yi haka da ita ita kuma Allah sauwaki da kawo mara sauki to shi ne da haka wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma idza arada aljima'a kharaja kullu shay'in ko min alhujrati hatta radi wa qalat ummi libnatiha wata mata ta gaya wa yatta tansahuha tana mata nasiha idza aratti in kina nufin an takuna surataki jamila surar ki ta ciza gaba da zama kyakkyawar sura inda abna'iki a gurin ƴaƴanki faj'ali khalwataki ma'a zawjiki to ki zama inda zaki kiwofanta da inda zaki keɓanta da inda zaki baje duk abin da yake son bajewa a jikinki to tare da mijinki ne ba'idan kuma an a'yunihim ya zama kuma yana nesa da idanun yaya kun gane magana da kyau ku idan mace tana so surarta da kyawun da ya ci gaba da zama sura mai kyau to ta keɓantar da ta wofantar da ta nesanta surar jikinta daga 'ya'yanta ba kuma 'ya'ya ba daga kowa ku lura in aka ce mace tana yawan sa lufaya tana rufe jikinta kowa daga cikin wanda suke mutanen arziki masu son aurenta da kuma mutanen banza masu son mu'amala da ita za ki ga kowa yana so ya san ni wannan dinnan kan da take rufe jikinta ita ya take ne kam haka ne ko ba haka ba so yake sai ya san ya kiki ma'ana waɗancan da suka bayyana oho oho sun bayyana an gani to sai me kuma ba ruwansu da su wallahi ina gaya muku wannan sirrin daga cikin abin da Allah ya ɓoye dangane da sanya tufafi a rufe jiki shine akwai tabbatar da wanzuwar kyawu ga ya mace amma saboda lalacewa irin ta ba mu gane wannan hikimar ba waɗanda duk suka bayyana tsaraicinsu mazajen nan ba ruwansu da su wallahi saboda dama so yake ya gani to ya gani to sai ne shikenan magana ta kare ba ruwansa da ita amma ke da kika rufe din nan so yake sai ya sanya kike to shine malam yace idan wata mata tana gaya wa yarta tana mata nasiha in kina so ki ci gaba da zama surar ki sura ce kyakkyawa ba a san kewa ce ce ba to ki ci gaba da zama cikin rufin asirin jiki in ba ke da mijinki ba kuma inda mijin naki dai ma karki bari ƴaƴanki su ganki to haka kuma karki bari wani ya ganki saboda daga ya ganki ya gane ya kike hikiyar ya gama da ki ku lura ku gani ƴan iska daga sun yi zina da mace sun gama da ita kina kiransa a waya masu yin ruga miki ashar tun muna ganin abin da suke Allah yana gamawa da ke shikenan kina ke ce ke zan kaza kazan ki kika sake kira na shagiya ba wuya kawai ya jefar da wayar ya gama da ke wallahi tallahi kuma ɗan iska ba a wurin yar iska wani ya zo min da wani labari shi ne abin ya faru da shi ya yi mu'amala da wata ne kuma sai aka matsa masa ya aure ta sai jihi ba zai aure ta ba sai aka kawo karar shi guri na sai na kirawo shi ina muka zauna da shi na ce masa kai ya aka yi baba ya ce akar makalla na ce to me yake faruwa ne ba ni labari mana ya ce wallahi malam sun matsa mu sai na aure ta ni kuma na ce ba zan aura ta na ce to me yasa ha ha ba malam ha akar makalla ha akar makalla na ce ba hawa akar makalla ba me yasa ba za ka aure ta ba yace malam to me zan aura na ce ah ban gane me za ka aura ba da baka san mecece ita ba yace to ai malam an gama da wannan ai na rantse muku da Allah kalmar da ya faɗa kenan yace ai an gama da wannan malam yanzu kan kuma ni ma in je in samu wata aran miya aran miya sai mu karasa rayuwar mu da ita wallahi tallahi na ce wato kuma ba kwa san irin su sai aran miya aran miya yace a sosai kuwa malam wato su yan iska ne kenan na ce ce a kwarai da gaske na ce to kai ma dan iska ne wallahi wai dan iska ne ke cewa yar iska yar iska wai kura ta cewa kare mayi bayan duk ta cinye awakin mutane jama'a amma ta zo tana cewa kare mayi ne saboda ta rera mara hankali to wannan shine abin da ke faruwa idan dan iska ya gama da mace to shikenan wallahi ko nawa zaka ba shi aure ta wallahi zai yi wahala sai kaɗan daga cikin su ake samun wanda suna da sauran imani a zuciyarsu ya ce malam tun da hini ne sanadiyar lalata ta to shikenan malam insha Allah zan haƙura na aure ta shikenan zan haƙura na aure ta kwanan nan Allah ya saka wa komanda na civil defense da shi da DPO na wannan locust din nan wannan DPO Alhaji Safiyanu Allah ya saka musu da alheri suna daga cikin jami'an tsaronmu a garin nan masu ƙoƙarin tarbiyyar 'ya'ya kwanan nan kwamanda na civil defense ya gayyace ni gurinsa wanda yakan je gidajen gala da gidajen 'yan iska ana kamo 'yan mata da samari masu shaye-shaye da masu zinace-zinace wata yarinya an kamo ta ta yi bayanin halin da take ciki daga cikin halin da ta bayyana cewa tana ciki shine ne miji ne ya gagara duk namijin da ya fito aurenta sai an yi kamar za a yi sai abin ya watsi sai an yi kamar abin za a yi sai abin ya watsi tana kuka tana ba mu labari ta ce hi ya jefa ta cikin halin iskanci har yau aka je aka kamo ta wallahi a gurin sai shi ma wani ɗan iska da hima kamo shi aka yi sai ya ɗaga hannu ya ce malam in kun amince ta je ta istibra'i zini ɗaya ni ɗan iska ne da ita 'yar iska ce da to duk mun tuba ni na yadda zan aure ta wallahi tallahi ta ce iya ce wallahi zan aure ta ya ce saboda na tausaya mata a halin da ta tsinci kanta to shi yasa akwai masu imani da takawa da tsoron Allah a cikin su rashin wa'azi da rashin fadakarwa da rashin nuna musu hanya ne shi yasa kar ku condemn din su in kun kama su ku musu nasiha ku nuna musu wannan abun a suke aikatawa haramun ne ku nuna musu rayuwarsu nan gaba za su so su ma su ga 'ya'yansu na tafiya cikin nutsuwa kar a zo ana shashanci da su to in aka yi sa'a sai ki ga wani ya shiga taitayinsa wannan kwamanda na civil defense na yanzu Allah ya saka mishi idan aka kamo irinsu sai ya kira ni sai ya kira malam taliyawa sai ya kira malam adamu girbo sai ya kira malam isa alawi sai ya ce a zo malam a zo a yi musu nasiha wasu idan aka yi musu nasiha su yi ta gurza kuka wallahi su yi ta kuka suna sharɓa hawaye suna cewa sun tuba ba za su sake ba wasu kuma sun riga da sun kwashe kayansu la duk abinda za ka yi ba za su daina ba Allah ya shirye da mu Allah kuma ya datar da mu Allah ya dora mu kan daidai mun gama da wannan babi a za mu zo babi na gaba sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah maɗaukakin sarki ya ya yafe mana mene ne wai a ciki babanta ya rasu mene ne abin da kike yi na farko da ya halatta nake karanta alkur'ani ki ce Allah kai wa babanki ladan wannan ya halatta an gane ta ce ta babanta ne ya rasu tana yawan karanta ƙur'anin tana cewa Allah kai wa babanta ladan wannan ya halatta babu laifi amma ɗaya na biyun da kike yi idan kika tashi a zahar sai ki kwaya biyu ki ce ɗaya ta baba ɗaya taki a wannan kan bai halatta ba ita ita ibada ta farilla daga ɗan adam ya kwanta ya rasu ta sauka a kai shi ba buƙatar kuma sai an masa shikenan amma kina da namar yin nafilfili wannan babu laifi ki na filfili in ma raka'a dubu ne kice ya Allah wannan din na baba ne to dan haka ki tayi na filfili wannan babu laifi kina cewa din na baban ki ne sauran abubuwa kuma naki ne na farilla farilla tana sauka akan mutum daga zarar ya koma ga Allah an gane Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya sa mu dace abinda muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada eh subhanallah
tashi ba ba tashi ba ba
yayin masa na wannan makaranta ta mu an kwantar da maman shi a asibiti yana bukatar addu'a ubangiji ya ba ta lafiya haka ba ba babban ita ma tana asibiti sannan kar ku manta na faɗa muku